أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ونبينا وحبيبنا وشفينا محمد وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم a yau za mu fara karatun littafin manahilu rashadi fil adwibati an as'ilati ahli tishadi lil faqir ila Allah ta'ala khadim at-tijaniyya al hajj abi bakr atiq ibn al alim khadir al kashnawi littafi ne mai suna manahilu rashadi mashayar shiriya manahil ismul jam'i na al manhal aka ce almanhalu gurin da matafiya suke sauka su sha ruwa ko a tafki ko a rijiya jam'in su almanahil manahilun rashadi mashayar shirya fil ajubatu cikin amsoshi an as'ilatu ahli tishadi ga tambayoyin nan na mutanen chadi wanda suka yi shehu a tiku tambayoyi akan abu da shafi dariƙa shi kuma ya rubuta musu littafi da amsoshin tambayoyin da suka yi masa. Lil fakiri ila Allah littafi ne na mabukaci a wajen Allah ta'ala kadimi tijaniya hadimin tijaniya hadimin dariƙar tijaniya wale da shi alhaji abubakar atiq alhaji abubakar atiq sanka kano kenan wanda aka fi sani da shehu atiq sanka ibn al-alim ɗane ga malam hadir halluru al-kashinawi mutumin katsina asali maulidan alkashinawi maulidan alkanawi maskana mahaifarsa katsina ne amma mazauninsa inda ya rayu ya haifa haifansa ya yi karatu a wajen malamansa duk a garin kano don almajirin malam mijin yawa ne shi ko a cikin kano aka yi shi da farko malam ya kawo tambihun faɗakarwa na wani tasiri da wani malami yayi akan littafi wato fadakarwa ne da wani malami yayi game da wannan amsoshi da suke cikin wannan littafi yace qad tanazala al-mu'allif fi ba'd hadhihi al-adwiba haqiqa mawallafin wannan littafi shine Shehu Atiku Sanka Kano yayi tanazuli fi ba'd hadhihi al-adwiba cikin wani bangare ko shashi na waɗannan amsoshi tanazulin da ya shi ne wa ajaba fiha ala qadri ma yafhamuhu sa'iluna wa ghayruhu ya ba da amsa ne a cikin wannan littafi da ya wallafa ala qadri abu sagwargwadon ma abin da as-sa'iluna masu tambaya wa ghayruhum da wa'in su su kananan muridai ya fahimu suke iya fahimtar sa domin tambayoyi ne masu nauyi wani ya shafi ma'arifa wani ya shafi dariƙa wani ya shafi suluki to bai saki harshe ya zulfafa zance ba ya yi amsa ne gwargwadon abin da masu tambayar da ire-irenmu za su iya fahimta amalan bi ƙaunihi sallallahu alaihi wasallama domin shehu ya yi aiki da faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kaɗibun nasu ala ƙadir uƙudihi ku yi wa mutane zance a bisa gwargwadon hankalin ba kowane irin magana ce za a sai guri har wutsiya ba domin suna cewa a rufai da kulli makamin makalu kowanne matsayi akwai irin magana da ta dace da shi to saboda haka shehu a ciku bai zulfafa ba ya yi magana sama-sama yadda ilinmu ilinmu za mu iya fahimtar abin da yake nufi domin wani zancen aka zurfafa sai ya fitar da mutum a musulunci ina fata an gane saboda haka manzo Allah ce khadibun nas ala qadri uqulihim ku zantar da mutane a bisa gurgudan hankulansu wa illa ba dan haka ba fa fi ba'dul masail a cikin shashin wasu tambayoyi da aka yi abhasun akwai zulfafan bincike a arada an hal muallifu mai wallafa wannan littafi da ya kawar da kansa gabarinta lima zukira a dalilin abu da aka ambata na cewa an yi shi na daidai gwargwadon fahimtar masu tambayar wassalam to shewa tuku ya bude littafinsa da basmala bismillahir rahmanir rahim sallallahu ala sayyidina muhammadin Allah ya dade tsira ga shugaban mu annabi muhammad wa ala alihi yayi tsira ga iyalansa haka kadiri hakikanin darajarsa wa miqdarihi da gwargwadon darajarsa al'azimi mai girma wa ba'adu bayan bismillah da salatin annabi shehu yace fa hazi ajwibatun wannan wasu amsoshi ne an as'ilatin ga wasu tambayoyi su irtu anha da aka tambaye ni game da ita fa jabtu sa'ila sai na amsa wa mai tambayar bima sanahali da abin da ya sauƙaƙa a gare ni ka gane ya bima sana bi ma'ana kamar bima ta yassara ne sai na amsa masa da gwargwadon iya abin da ya sauwaka gare ni wannan tawazu ne kamar gwargwadon iya dan abin da na gane na fahimta na amsa da kai sauki a gare ni wa tufahamu as'ilatu amma mala yace ana iya fahimtar tambayoyin fil ajwiba a cikin amsoshin da zan bayar ba sai ya ce maka an tambaye ni akan abu kaza me hukuncin abu kaza da kaza sannan ni kuma nace amsarsa kaza da kaza ne ba a'a kwata-kwata shi amsoshin kawai ya kawo domin ana iya fahimtar kowace irin tambaya fil ba a cikin amsar da aka bayar amsar da aka bayar shi zai gaya maka dama tambayar akan abu kaza aka yi to mal yace fali zalika domin haka ne lam azkurha ban ban ambaci tambayar ba sai dai amsar kawai iktisaran domin takaitawa ina ce sai na faɗi tambayar sannan na kawo amsar to littafin zai yi girma sosai wanda kuma ya yi shi ne don ƙananan muridai ilinmu musammai tuwa sai na ambaci wannan littafi na wani shehu a ciku bi malayiru ar-rashadi mashayar shirya fil azumi ba cikin amsoshi an as'ilat ahli tishadi game da tambayoyin mutanen chadi fa aqulu wa billahi asulu faƙulu ina faɗi wa billahi asulu ga Allah nake dogara ina cewa aljawabul awwalu amsa ta farko a cikin wannan littafi innal insana shi mutum yana nufin muridi batijani shine insana anan idza sallatu ba in ya sallata ta asuba wa zakara al muaqqabatu ya ambaci al muaqqabati azkaran nan da suke bibiyar bayan sallar farilla a'ani abin da nake nufi da almu'aqabati masu bibiya ina nufin a tasbiha tasbihin nan da ake yi 33 bayan sallah da tahmidin da yake biyowa baya 33 da takbiri da yake biyowa baya 33 ko 34 a wata ruwaya bayan mutum yayi irin su ayatul kursi da qul wa falaq da nas in ma ga karanta muawwali ne irin su astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salamu wa minka salamu tabarakta ya zalzala duka dai azkarin da suka zo a sunna ana karanta su bayan sallah to bayan mutum ya gama karanta su falmadulubu minhu abinda ake nema farko a gare shi in kana yadhkurul azkar allazi allati tuzkaru ba'da tarbiya in ya kasance yana zikirin nan da ake yin da ake yin sa ba'da tarbiyati bayan mutum yayi tarbiya yayi azkaru tarbiya yayi usuli an ba shi sirrin ziyara da yake karantawa bayan azkaru su ne alfatihatu ana karanta fatiha 99 wa salatul fatihi da salatul fatihi mi'atun wa ihda asharata dari da goma sha duk bayan sallar asuba ga wanda ya yi azkaru kuma ya yi wusuli aka masa izinin karanta sirrin ziyara wa sirrin ziyarati yawwa da kuma sirrin ziyara bayan fatiha kafa 99 da salatul fatiha 111 sai karanta sirrin ziyara sirri wato sirri ne na ziyarar manzo Allah da sahabbansa da dukkan waliyan Allah kamar da aka gaya maka in ka karanta jawhara 12 kai ba tijani idan muka karanta a fatuhu rabbani ko ka ba da hadiya ga manzon Allah to zai zama daidai da kajirci manzon Allah a raudar sa sharifa da sauran sahabban nan gaba ɗaya da dukkan wani waliyi tun daga annabi Adamu har zuwa lokacin da kai wannan hadiya ta jawhara sha biyu ga manzon Allah to shi ma wannan sirrin ziyara da wanda suka yi azkaru suke karantawa daidai yake da wancan shine nan ma ce maka bayan ya karanta sirrin ziyara shi sirrin ziyara yanda yake ga wanda suka yi tarbiyya shine da farko zai karanta assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu kafa ɗari sannan sai assalamu alaika ya khalifata rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa sahibahu wa wazirahu wa rafiqahu fi safari wa sanihi fil gari ya sayyidana wa maulana abubakar as-siddiq radiyallahu ta'ala anhu assalamu alayka ya khalifata rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ya man azhara Allah bihi ad-dina wa a'azza bihi al-islam wa man idza ra'ahu shaytanu salikan fajjan salaka fajjan ghayra fajjihi ya sayyidana wa maulana Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu assalamu alayka ya khalifata rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa sahibahu wa wazirahu ya zannuraini يا من تستحي منه ملائكة الرحمن يا سيدنا ومولانا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه السلام عليك يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه ووزيره وأخاه وابن أمه وزوج ابنته البتول وأبا السبتين ويا ليس الكتائب ويا فعل الفهول ويا باب مدينة العلم يا سيدنا ومولانا علي بن أبي طالب ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم يا أهل بدر للكرام ملائكة وسهابا ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم يا كافة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرين وأنصارا ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم يا آل بيت رسول الله har zuwa dai ƙarshe yana da tsawo har zuwa kan shehu tijjani da su aliyu harazimi har zuwa ƙarshe dai wannan shine sirrin ziyara to bayan ya yi dukkan azkaran da yake yi bayan sallar asuba ya karanta fatiha 99 salatul fati 111 to sai ya karanta sirrin ziyara an yazkuraha ana so waɗannan abubuwa duka da sirrin ziyaran ya karanta su qabla an yugayyira bi fatat tashahudi kafin ya canja zamansa na tahiya inda ya sallar asuban da zaman tahiyan ta gane ai da sallama da ya ga dukkan azkaran da ya bayan sallar asuba har ya karanta waɗannan abubuwa gaba ɗaya bai canja zamansa na tahiyar sallah wannan shine abin da aka fuso walakin da zalika sai dai wannan zama na tahiya ba tare da an canja ba daga idar da sallah har a karanta waɗannan azkarai laifa bilazimi wannan ba dole bane bal huwa amrun mustahsan al'amari ne wanda yake mai kyau in kai shi aka fi so mustahsan abin kyautatawa an baka yi ba ba dole bane kama adaba bihi shehu na alhaji ibrahim iyas radiyallahu anhu shehu wato bace kamar yanda shehu mu alhaji ibrahim iyas radiyallahu anhu ya ba mu amsar wannan an zalika akan wannan tambaya ko ko ajaba ya amsa bihi da wannan amsa man sa'alahu ga wanda ya tambaye shi bi kauli da faɗin shehu ibrahim da ya gaya wa mai tambayar ya ce inna hadhihi kayfiyata wannan kayfiyar zama da aka ce kai zaman tahiyyar nan na sallah karka canja har ka karanta waɗannan azkarai mustasanatu abin kyautatawa ne fihi a cikin sa walaysa bi sharti sihatin fi ada'ihi bai zamanto sharafi na inganci na dole ba cikin bayar da wannan azkarai wa man fatahu wanda ma wannan azkaran ya tsere masa a wannan lokacin bayan sallar asuban ma uzuri ya guduro masa ko shi gulgula bai samu ya karanta sirrin ziyara da sauransu ba to ya qara'u fi ayi waqtin sha yana iya karanta shi a kowane irin lokaci yake so min lailin da daddare ne auna harin ko da rana dama azkarul ikhtiyariya ne lokacin da aka fi so dai shine bayan sallar asuba amma in ya tsere ko da hantsi ko bayan azhar ko da daddare za ka iya karanta kayan ka ba laifi ba ne in ta shi ne amsa da shehu ibrahim ya bawa mai tambaya kamar da shehu a ciku ya haka ito man yani abin da yake nufi in na hafi hil kaifiya din nan abin da yake nufi bil kaifiyar da wannan kaifiyar zama almustasanati a bar kyautatawa an ya zukura ya yi zikirin sirrin ziyara qabla taghyir al-jilsa kafin jirkita zaman sa na tahiya kafin ya canja zama sa na tahiya aka fi so idan zai iya in baya ciwon kafa in shekaru ba ta cinye kwalin kafar ba ba ba a so ya canja sai dai in ba zai iya ba kuma fata hu hasal wasfu wanda wannan sifa ta tsere masa bi an kama min majalisi cewa ya tashi daga gurin zama kamar shi limami ne in yayi sallama ba dama ya tabbata a wannan zaman sai ya juya ya kalli kudu ko arewa ko kuma a sahun da ya zauna shi mamu ne amma akwai matsi ba zai iya ci gaba da wannan zaman ba saboda takura sai ya tashi daga wannan zaman gurin zaman da ya yi sallah din ya koma wani guri a masallacin ko a gefe a wata kala wuri da lazima ko kuma a ana yin sallama ma kawai sai fara lazimin sa na safe au gairahu ko wani saminal azkar wani azkaransa ko ma wazifa ce ya karanta ta da safa a lokacin ya fa'aluhu ba da zalika zai iya aikata sirrin ziyarar ba da zalika bayan ya gama lazumin mutanen safi ko wazifa su koma wani azkaran sa ne sawa'un daidai na millalin da daddare ne ya samu dama au naharin ko da rana ne ya annahu domin shi wannan karanta fata 99 da salatul fatihi 111 ga wanda yayi azkaru da kuma sirrin ziyara min al-awrad al-ikhtiyariyyah allati idha fatat la tuqda kana daga aurare na zaki na ganin dama ba na lazimi na dole ba akan muridi shine ma'anar al-ikhtiyariyyah yana daga cikin aurare na ganin dama allati idza fatat wanda in ta tsere wa muridi la tuqda ba a rama kwanta saboda ba lazimi bane ba kamar lazimi da wazifa wanda in ya tsere sai kalama ba intaha kalamu wa amma taqdimul wuridin lazimi amma tambayar da aka masa akan gabatar da wuridin lazimi shine lazimin safe ko na yamma a gabatar da shi lailan da daddare Allah ya tarattabu alai shay'un ma hadhihi al-azkar shay'un wani abu la ya tarattabu ba ya jirantuwa alaihi ma hadhihi al-azkar tare da wannan azkarai na sirrul tarbiya a'a wancan zaman su daban wannan ma daban bal yuqaddimu wiridahu laylan yayi taqdimun wuridin sa na dare shi wancan ba a taqdimin sa dan saboda ba na dole bane na yake yariya ne sai lokacin sa yayi kai idan lokacin sa ya tsere baka samu kai ba har aka samu wani yini shikenan babu ramako shi wanda an baka damar taqdimi ne domin ya tsere ana ramawa ina ba ta an gane to hukuncin su baya haduwa domin wancan na dole ne na lazimi ne wannan kuma na ikhtiyari ne na ganin dama ne saboda haka wancan baya haduwa da wannan bal yuqaddimu wuridahu laylan zai iya taqdimin wuridin sa na safe laylan da daddare kama huwa al-ma'hud kama da shine abun saba abun duk wani bacin jani ya san wannan kuma ba da salatu subi sannan bayan sallar asuba in yayi taqdimin wuridin sa na safe da daddare to bayan yayi sallar asuba ya zikuru azkar sai ya ambaci waɗannan azkarun da ake yi bayan tarbiya din na sirrin ziyara da sauransu li'annahu domin shi sirrin ziyara la ta'alluqa laha bil wurdil lazimi bai da wata alaka da wurdin lazimi lazimi ta fa ko ne ma bai da alaka wancan daban wannan daban lokacin su kuma kawai ba sallar azuba ne suke haduwa saboda haka shi lazimi za ka yi takadimin sa da daddare amma azkaru tarbiya da kuma sirrin ziyara ba a takadimin sa in ka samu dama da asuba kai fa lillahi alhamdu in ba ka yi ba ko da rana ko da daddare kai in ya tsere ma shi kenan ba komai in kana da kyakkyawan niyyar dama ce baka samu ba Allah zai baka ladan kamar kayi in sakaci ne yasa to kayi asara ba za ka samu lada ba amma ba a kara'in sa wannan kenan to alhamdulillah mun yi amsa ta farko saura aljawabu sani sai mu daga a takaice in mun samu gajeren amsa in yi so sai mu haɗa guda biyu